إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘yan wa musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara sake haɗuwarmu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da makaram mai shiryawa da gabatarwa don wanku Ilyasu bin Abdullah. Yau muna tara ga wata na Rabiul Awwal Hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha bakwai ga wata na sha ɗaya shekara dubu biyu da sha takwas. Allah mana jagoranci. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين mai tambaya da farko bayan gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku abin da yake tambaya cewa mutum ne aka ɗaura mishi aure da mace tsakanin ya shiga ɗakinta sai ya rasu to me ya dace ga wannan matar
to yan uwa masa'alar armi shi inda an ɗarma armi da sunan armi matar shi ce sai Allah subhanahu wata'ala ya kaddara wa ɗaya rasuwa to anan mijin ne ya rasu kayan a kai ta gidan shi za ta yi idda ko mace ta kaba kamar da ko mace ta mace ke yi kuma haka za ta ci gadon wannan miji abinda yake mutane bisa gane bambancin maganar e, saki kahin kwanciya da maganar mutuwa ita an ce almutukar da kudu ita na sikara cikin azab wanda ya sike mace bai kwanta da ita ba ba Allah ce ba wata da wata idda da za ta muku kenan babu idda an saki ne aka yi ba kwanta ba amma ita mutuwa mutuwa ce ko ba a kwanta ba ƙa'ida za a yi idda kuma a ci gado misali wata baiwar Allah barwa bintu washi ce cikin matan sahabbai ta abin da ya wakana da abdullahi bin mas'ud wasu sun zo sun same shi sun mai tambaya akan maganar idda maganar wata mace ce a cikinsu ina ga kahin nan mance maganar waya akwai matsala a lamba ta airtel wajen rezo kenan akwai move kenan ana iya kira lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 ta move ita da zan alama iyayi amma ta airtel duk da za a yi hudu iyawa ko abin ya komo shine 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan katurban saz katurban dizinaf zero ɗan sosan da Allah mana mafuka maganar gado da ne maganar mace da mijinta ya rasu ba a kwanta ba za ta ci gado ta ida na ka misali da wata ruwaya wanda wasu sun zo sun suka Abdullah bin Mas'ud bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambayi Ibn Mas'ud wata mata ce a cikin su aka mata arme mijin bai kwanta ba bai ma yanka sadaki ba amma an yarme da ya ce bai sani ba suka je su dawo dai karshe suka ce to wani abin dole a yanke ta dan abin ya wakana dole a samu hukuncin da za a yi a garin mu ne suka ce garin su ne aka abin ya wakana daga baya ce zan muku kiyasi zan muku kiyasi da da bayanta ta kan mas'ala sai ya tashi ya ce abin da za a yi wannan mata za ta yi idda ta ci gado kuma a bata sadaki daidai da ake ba yan uwanta mata sai cikin sahabbai na ga maqil bin yasar ne cikin na sahabbai maqil sai tashi yace wallahi wannan hukuncin da kai aka ga tare fatar da Abdullah bin Mas'ud ya bada shi maqil iya nan abin da ya kana yace wannan hukuncin da kai bin Mas'ud ya daidai da hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kan wata mace a cikin mu suna barwa abin tawashi wanda wannan bayar Allah mu haka aka yi an yanka sadaka an yi armi ba kwanta mun je mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata sadakin daidai mata yan uwanta kuma ta yi idda kuma ta shiga do kenan shine amsa wannan idan na ibnu musawi ya kiyasi ya zo daidai sunna yamma Allah godiya da mai ga tarmi daidai a takaice dai din matar da aka yarmu armi kayan akwanta miji ya rasu za ta yi ta kaba kuma ta ci gado in da sadaki akwai saura dole a ba sadaki in ba yanka ma dole a ba sadaki daidai da ake ba yan wanta ko yan garin su Allah wa Allah na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma abin da ke tambaya idan mace ta mutu ta bar diya maza da mata wai ya daidai za a raba musu gado ko ko akwai bambanci shi abin da mutane suke gamawa akwai inda ake cewa gado na 'yan uwa ɗaya misali uwar kuɗe da mutum allah mai cikawa a halin da ba shi da ɗiya ba shi da ma'ahi ba shi ƙasa ba shi sama to wannan na kira garin dariya to wanda suke in wanda aka barin 'yan uwa ɗaya ne aka bari su ne za su ci gado to gada 'yan uwa ɗaya wanda kuke uwa ɗaya da su su ne idan aka ba su gadon su da maza da mata za su raba daidai Allah ta fahimshi kafi sulsa Allah ce za su tarayya a nan ne ake daidaita maza da mata inda suke yan uwa ɗaya amma yanda za a gada namiji idan ya mutu iyan shi maza da mata a ba mace rabin kasan namiji haka a kenan a ba mace rabin na namiji wannan idan mutum ya mutu ya bar iya maza da mata haka ne ita ma mace idan ta mutu ta bar iya maza da mata yanda aka raba na namiji namiji rabon mace biyu haka za a raba na gadon mace ta matabar ɗiyanta za a ba namiji rabon mace biyu duk ɗaya ne ba bambanci kurin bambancin inda ake ta yan uwa ɗaya su ne gadon suke rabawa daidai wallahu alam na'am to sai wani shi ma ke tambaya wai rantsuwa da alqur'ani shine ke tambaya wai rantsuwa da alqur'ani al'ada ce ko ko addini yan uwa lalle nasi karar ya zo annan sallallahu iya cewa man kana halifan falihal billahi wa sallat man halifan falihal billahi wata ruya ta man halifan billahi la faqad ashraka don da rantsuwa da wani Allah ya shirka da Allah yan uwa masala ta rantsuwa akwai mu anan an saba da rantsuwa da alqur'ani to ita kanta akwai maganganu wajen wajen hatta daga cikin sahabbai akwai abdullahi bin mas'ud kuma ruwa da daga ta albani ya tabbatar da ruwa cikin sunan sayyid albani abinda yake ruwa abdullahi bin mas'ud ya tabbatar da halitta rantsuwar alqur'ani akwai rantsuwar alqur'ani ba lai ga mun iya cin sifar cikin sifofin Allah kenan ba laihi bane ba haka rantsi da alqur'ani kenan wannan shine amma abin da yi gangariya kai rantsuwa da Allah shine yi to illa in wa'anan abin da muke samu na mas'ala ba matsala ba ce mu a nan ko an ka alkur'ani a gidajen alkalai da ake shari'a ana ka ƙur'ani ne don a ba mutum tsoro don mutum ya ga ƙur'anin a gaban shi don su da yawa wani zai iya rantsuwa da alkur'ani idan bai ga ƙur'ani zai rantsuwa ta ƙarya da alkur'ani amma in ya ga ƙur'ani a gaban shi iya ba ci tsoro wannan shi yasa kin ake ka ƙur'ani kuma a nan alƙalam an ka ƙur'ani aji shi ne kurin ake sai a ce ka rantse ka ce billahi da zila ila illahu kaga anan samsam ma babu rantsuwa da qur'ani yanda ake faɗin ba ka rantse da Allah ne illa a gaban an ka qur'ani aje dan a baka tsoro dan wannan samu wani misalin na aikace na yanda mutane suke tsoron in aka qur'ani nan nan da kusan shekara zan ce 27 ko da 8 wajen anika turbin disre a anyame na je wajen shugaban ƙungiyar musulunci a sun islamic umar sumali alhaji kan shekara ta mishi sai na ga wata mace ta zo tana raba tana ba kamar yan hadar haka tana masu wannan kudi tana ba su kudi haka tana musu da kyauta haka sai na ce me aka naga an zo ana raba kudi a baranka sai yake ce abin da yau kana wata ce mutanen wajen benin ne ya ce sun zo abokin zawarsa neman kudi ta ba shi jari ta ba shi kudi jari bayan lokaci da ta nema ta ita sama ta bashi ba ya yi kun sama sama ta bashi ba aka je jinsis aka yi ta wahala ta ba shaida ya ce ba ta bashi ba sai ta ce to a zo a yi rantsuwa daga can daga can jinsis aka turo su nan a sunan islamic wani aniyami ne wani aniyami ne wajen anin katalon da sun sai aka turo su nan a sunan islamic da a yi rantsuwa ya ce aka zo ce zai rantsa da qur'ani aka zo aka tori a rola ya ji a rola ta yi a rola aka zo masallaci aka ɗauko qur'ani aka ajiye zamna sai da ya zamana kun kamar zai rantsa ya shi wuri kalli ƙur'ani ta gaskiya ta bani wallahi kwanci ta bani da kaga anan tsoron abin ya ji kurin sai gashi ta bani kun ga ta bamu hala gurin ya ce kuma kudin shigan ta kai kudin akwai su kai tsaye ji kudin kuma ya bata kaga nan ka kallon ƙur'ani ya bashi ta wani shi sake nan ko an ka ƙur'ani aije ana rantsuwa da billahi da zai la'ila illa ko kaza shi kenan nan ba matsala komi to amma an ma ta kama aka ranta kace karanta Qur'ani to rantsuwa ce san kai rantsuwa ce kai abin da wannan kenan yazo ya tabbata kenan a sunna ba lahi bane ba abin da yake al'ada wanda ita ma kuma mun al'ada ta nan wajen ce da magaran dan ko a Niger da ya gana ana abun ba da magaran ba da inda da magaran ta kai musu na a kewaye Qur'ani a gari ko an yi kaza kan Qur'ani ko an yi kaza an sa Qur'ani to na shi abu da iya cikin al'adun nan wajen da magaran da Niger ma ina ganin ne ko muke dai na ga an gari ma to daga nan akai a sa laya a gari sa laya a zaga laya yau kin wani wani kin magana a karkarar su yau ban sal azhur nan cikin gakar da magaram abin ya kai ma ce an isa mun ya ga mun sunan ko laya ko take ko elwa ka san layin mawa iri iri na ko elbuzra ko elwa tace ya ga mun sunan laya da aka kawo garin su aka kewaya aka bar jikata manan aka ba aka ba masallaye su malaman jikata manan aka ba da kudin doko laye aka kewaya a gari ko ne yawa magani kaza ko ne yawa kaza aka zo aka yi ciki aka ta hutawa wanda wanda ya wani magani ko wato kaga wannan wani abu ne daban na al'ada aka kawo shi ya gama da addini kuma ce su malaman dan kuɗin da suke samu shi sake za su tabbatar muku da abin kuma su ci abin sai an yi dan jika tabanin tabanin kuɗin nuka jika tabanin loka na ga wani ya wani bidiyo da wani audio da wani ya aiko na magana wani gari aka irin abin to na asiri wai a ce an skewa laya duk wanda ya san ya zanda matan mutane ko yawon magani har shekarun baya wallah kana jin abin inda da ɗan wasu ka ɗauko sai mace ta ce ni wane ya neme ni mace ta zo mata mai ce wane ya neme ni lokaci kaza wane wata ta sau ɗaya wata ce ta sau biyu wata ta ce ni na wa mijina magani na gama da kaza na sa mishi wutsari na na sa a farji na allah abin gaba kai mamaki kuma cikin mutanen ta na asiri wani mace zo ta tsaye daga faɗin abin da ta yi kaga wannan abu ne na al'ada kuma a gama da addini to kaga wannan shine al'ada irin wannan abun shakin al'ada hayo amma ƙwanin suna ma ko ta albazara albazara ta sun abu ne ƙurani ne hada ijaka ƙurani ji wa ijaka ƙurani ce ijaka to irin abubuwan gaskiya al'adu ne a gama addini kuma lahin malaman su malaman da suke abin su suka cuci mutane suka sa masa abu da addini kuma don ci da addini kudin da ake bada jaka tamanin hudun duka tamanin kuma zuwa abin na lalaci ana kewaye a gari wani ma ta ƙur'anin hudu ake kawowa ko a sa ɗora kan dawakai a zaga abu da yan wato dole yan wannan su ne al'adu kurin wannan al'ada ce amma a rantsuwa da ƙorani in ta kama wannan ya tabbata a wannan hanyoyin da gama kuna hanyar sunna Allah alam na'am to malam sai wani ke tambaya cewa wai kamar idan mutum yana bin limami sallah sai ya sallama guda ɗaya assalamu alaikum kai ma haka nan za ka yi ɗaya koko a'a kana iya yin assalamu alaikum wa rahmatullah nan na ji wata muhadara ta sakhzar sadina albani ya kawo maganar wannan mas'ala ƙarƙashin ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi iya cewa inna ma ju'ila al-imam li yutama bihi kan wannan jigon magana an sa muku liman dan ku yi koyi da shi kin da abin da liman ya mutaka sunna yi babarin sunna bai lazim kai ma mu kai yanda yi dan shine abun koyin ka sallama ɗaya kai ɗaya biyai kai biyu wannan shine su dan sallama ɗaya ta tabbata a sunna haka kenan ba wani kai kai biyu kuma ce yin biyinka ya saba ma sunna dan ka saba limamin ka
Na'am, to sai tambaye shi ta gabi ko kuma yana cewa ku jawo hankalin al'umma akwai masu cewa a yi aiki da alkur'ani kadai ba tare da hadisi ba ko kuma sauran wasu littafai.
To, wannan abu ne ya riga ya waka ni Allah ya shaida al'umma, muna fata su ma Allah ya shirya da su su fahimci kuma akwai shiga daji, muna muku bayani a nan wanda zai ci a yau ba ruwan shi da sunna zai aiki da Qur'ani kadai, mun ga muku misalai da yawa wanda Allah subhanahu wata'ala ya magana akan ashurul hurum ya magana kan na magana mawaƙitul hajj ya yi magana a kan sallah duk wannan in za ka tsare mutum da Allah ya magana wata hudu na harama ba mai gaya maka na wata kaza ne da Allah ya maka alhaji ashhur ma'lumat haji wasu watanni ne sanannu ba mai gaya maka a Qur'ani sunna kuma Allah ya ce ma'lumat kuma nasin Qur'ani ce watanni ne sanannu to kaga shi Qur'ani bai ka ba to ana za ka same su ka gani haka watan watan hurma da Allah magana wata hurma min arba'atu hurum a cikin akwai wata hudu na dona abubuwan mutum in ka rike shi haye mutu bai kama Qur'ani to kuma nasin kuma Allah ya ce kuma ma'lumat ma'dudat kenan kaga wannan akwai wani abu da yawa haka sallah haka sabbobi da wannan ibada babu a Qur'ani kuma shi kana yi shi mai ce maka babu babu sunna iyayi ai na samu ya da yake da ra'ayi da gado ya ga ana yi amma ya tuda sunna amma gaskiyar magana na ga muku wallahi duk mutumin da yake inkarin sunna zai tu zai ce Qur'ani kurin zai duka ba tare da komawa wanda shi Qur'anin wannan yanwa ba kurin sabko ya sama kasa kuna gan shi kaga Qur'ani ko a saman dutse ko a Makka a Ka'aba ga Qur'ani Qur'ani Allah subhanahu wataala zaɓo wani bawa daga cikin bayan shi ya sabaka mai da wannan alqur'ani shi kuma isar da mutane kidan wannan Qur'anin wanda aka sabakar ma yayi duk abin da aka ce na ibada yayi sallar yayi azumin yayi zakkal ayi hajjin yayi duk wannan ka ce ba ruwanka da yanda yayi kuma ka tsira ka ce bayan da ruwanka da manzo Allah ya aikin haji ba ruwanka da yanda ya sallah ba ruwanka da aka wani zakka ba ruwanka da yanda ya haji kurin ka ya tsaka rana kaman qur'anin kai aka sabkar ma a garin ku to wannan wallahi duk mai irin wannan tunani wallahi karshen ta qur'anin zaka zai kafirce ma wallahi me zai kafirce qur'ani inda wa'inda an duk da mu shi qur'ani yajin kira warsh kira habs kira as gata wal qalun kira ga san daban-daban wannan dole ka san dole ka karanta ɗaya cikin karawoyin aka ma tambaya wannan malaman wannan littafin da kake kace babu ƙarya ce shirme ne daga ciki za ka iya ɗauka wani ƙira'a duk wanda ya ce kwa zai ture sunna to ƙur'anin kanshi sai in karin shi tabbas wallahi ƙur'anin iya da haɗarin zai kai wata rana ƙur'anin duka zai kafin domin zai ga abin da kace babu hanyoyin da ya ture hadisin ta haka wannan ƙur'anin ƙira'in wannan suka zo ake karanta ƙur'ani hatta sabanin wasu ƙira'a ko wasu wata ayoyin akan sunna ya tabbata wacce za ka riƙe gaskiyar magana duk mai cewa ba ruwan da sunna iya cikin hadarin rabuwa da imani wallahi kashin ta zai samu wata rayuwa ta bainan bainan zai rikice gaba da wallahi qur'anin wannan in wani Allah ya sauko kuma ya sauka wannan qur'anin gare shi shi zai da abin da yin Allah ya ce min ibada yayi ya ce maka duka wannan sallah ba ruwanka kuran kaga ana ga gada kowa ya ta irin daga al'ada ce azumin wannan zakar wannan don sun qur'ani ne ga wannan watannin da aka ambata muku mutum ya ce ba ruwan sunna to wallahi ya kan hadari muna fata Allah ya shirya da al'umma ko masu yin wannan mutum ya hattara za ka rasa imani gaba ɗaya wallahi ƙarshen ta za ka rayu ka cikin ɗinwa baka nutsuwa wallahi dan baka baka alƙibla ya sallah kuran kuwa wani shi ne ayyuka ga misali zaka abun an shiga rudu wannan cikin masu wannan ra'ayi kuma lokacin sallah ne zai tsaye kuran wannan akwai mai sallah biyar a wuni akwai mai shidda kuma akwai mai tsayuwa kurin tsare kurin kalƙibla kurin ya addu'a shikenan a kullum zai tsaye ihe duka kullum ya je sujada ya kare kuma akwai mai raka hudu ka bai to na bun tunda kowa ya je kowa ne daga mazi dole addini zaman to shirme a wajen su Allah ya shaida da mu gaskiya amma kadari ne malam sai wani ba Allah ce yana da mai gida da zai ta kauye sai ba shi kuɗi kan ya yawo mishi awo da ya je shi ya ba da kuɗin a wurin mai awon da za a auna mishi haɗin shi kenan kwana biyu sai shi wanda aka ba kudin sai ya rasu to wai da ya dawo gida wai wannan mutumin kudin zai bashi na kudin awa ko ko a ka ce wanda aka ba kudi ko dai mai kudi rasu a wanda aka ba kudi ya bada ya bada hatsi ka taba sai misali wani ne aka ba kudi ya so hatsi shi wanda aka wanda bai da kudin wanda aka wancan sai mutu wancan wanda aka ji za a yi to an so ya so an yi awon an ba shi kudi bai maimakon ya auna ya bada bai bada ba har Allah mishi a jaka tuka za mai dokoro kudin za a mai dokoro jaka tuka za mai dokoro kudi a a wani magadan za a je su bada kudi hatsin a a ai ba ba auna ba sautu ne ba sautu ake shi ne sautu ne bai shi inda kaso ce suka sun ciniki kaso sautu ne ba shi na suwal ta takwas jaka takwas kenan yanzu wani jaka takwas a maido mishi tunda bai saya ba ya maido mai kun jaka takwas ba zuwa mai magada a ce su kawo sai sai hatsi su kawo shi biyan shi zai kenan mutumin da ya je tunda an ba shi can da ya je can sai ba wani ya ba shi kawo hatsi shi mutumin da ya shi da bai ba da hatsin ba ya mutu yau kudi ya ba hatsi ba kuma kudi ya maido kudi in ta ba ɗaya ne ke ciniki na kai bai kullu ba ya maido wani kudi kun kudin shi to karanta abin da ke ranka
ta wannan yake tambayar cewa wai yaya ne yaya ne karatun sallar jama'a
ha wannan mai tambaya yake cewa yaya ne karatun sallar gawa
to eh, sallar gawa da farko dai wanda tabbata a sunna Ah, bayan kabbara ta harama za a karanta fatiha har da sura tabbata duk da mu anan ne ba ake kan kan kabbara daya misali cikin sahih bukhari abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ya yi sallar gawa tunda asali karatun da asirce yake amma sai daga murya ya karanta fatiha kowa iya ji da ya ƙare ya ce abin da ya sa na karanta fatiha kuka ji don ku san karatun fatiha sallar gawa sunna ce cikin sai da bukari cikin masala cikin wannan akamun janazan albaniya ka ruwaya hata da sura ana iya karanta bayan fatiha kinan bayan kabara harko a karanta fatiha har da sura ana karanta kabara ta biyu a wa'annan salati na ibrahimiya shine Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kabara ta biyu ta uku cikin addu'o'i misali Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa hajirana wa ghaibina wa saghirana wa kabirana wa dhakarana wa unthana Allahumma man ahyaytahu minna فأحيه على السلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تدلنا بعده وأن الدار تكون أدعو يدي أقل لا مغفر له ورحمه إنما جني أما تشاء لا مغفر له ورحمه wannan addu'a za ka yi bayan kabara ta uku haka bayan ta hudu ma irin wannan addu'a za ka yi kinan kabara hudu ce ta shahara wadda kowace bayan bayan ta farko fatiha da sura bayan ta biyu ba na salati ta uku addu'a ta hudu addu'a kuma sallama assalamu alaikum wallahu a'lam
sai wannan yake tambaya cewa wai ya halatta mace mai idda ta je wajen barka ko gaida mara lafiya a likita To, ɗan uwa maganar ita mai takaba ko mai idda, an ce babu laihi ta huta, ‘yan huta ta kama ta shari'a, ta huta amma ta je ta dawo gidanta, kar ta kwan a waje. Kenan irin wani abin ta hudi, idda ba ta hanawa ko takaba ba ta hanawa zuwa a je a dawo. Haka ne, ya tabbata a misali wani na ga ya ga wata kala wata wacce tana mana tana idda ta zo ta ta yi garka sai daya cikin sahabbai ya mata magana ta zo ta ce ya rasulullah ga wani ya gani zan ta yi garka ya mun hada kaza kaza kaza ta ce annabi ce misali ka hana ta ki je kina iya aiki a garkar ki iya ki ki yi amfani da gar- da abun garkar ki ko ki amfani wani ka garka ta kamar ta zo aiki ne ko a takaice kenan gaskiyar magana ko ta a ba hana ba inda a je a dawo ne kuma cikin sutura wallahi wallahi to sai wannan yake eh, take cewa wai ta saba yin jini kwana biyar to a kwana na uku sai jinin ya tsaya tsawon awa biyar ta ce daga baya sai komo wai ta take tambaya cewa wai za ta rama sallah
To, eh, mata takaice in wa mata kan masa'ala wannan ta jini, shi mace abinda ake ma jini babu a sunna babu abin da ya kayyade kwana kaza zai yi ko ƙari yana iya ƙaruwa akan yanda ake yana iya raguwa akan yanda ake. Kenan matuƙa jini ya tsaya misali tana kwana bakwai sai jini ya tsaya a kwana misali biyar. ko tana kwana biyar ya tsaya a kwana uku ta ce haƙan kaza su alamu biyu ne na mata na tsarki wa'annan alamu guda biyu duk wanda mace ta gani a matsayin tsarki ne za ta yi wanka ta yi sallah a lokacin nan in ya sake dawowa ta tsaya me ya alama guda biyu alama ta farko ta sa wani abu hori ko abu daga wani abu da hori ta sa a gabanta ta sa a ciki ta huddo don wasu na tsammanin ganin suka sa kaman wani abun kosan suka sa kunzugun su wasu suka sa kotan a wandan su suka jini bai zo su jini daya ko da jini bai zo ba waje ba in dai an sa wani abu hori a cikin gaba an huddo an ga akwai jini ana cikin halin jini ne ko da bai zubo ba ko bai zubo ba kenan mace alama biyu ta tsarki ga mace duk da ta gani tsarki ne in ma ta sa wani abu hori ta sa a gabanta ta huddo ta gaba komi yanzu sai ta yi wanka ta yi sallah ko ko horon ruwa da yake biyowa bayan jini shi ma wannan ruwa in ya zubo alama tsaki ce babba kenan za a tsaye za a yi wanka a yi sallah duk wani alama bidon da aka gani wanka za a ba a ce awa kwawa biyu ne daga an gama wannan alamar ɗayan biyu kurin wanka za a yi sallah kun babu matsala in ya sake dawowa ya tsaye da sallah kuma a ga abin da ya bada wannan shine amsa kan haka wallawa ala
sai wannan take tambayar ce eh, yake tambayar cewa wai na magana ina wannan tabbatar eh, hadisin da ake cewa wai lokacin da aka ɗauke cikin annabi sallallahu alaihi wasallam wai annaba sun dinga zawa suna mata barka wa ita wannan kinta shi ta wanda gama zaka tambaya inda- inda inda ya tabbata annaba suka annaba annaba inda ga wani annaba sai sai Isra'il miraji shi a hudin shi kenan a wanda ya wani nan kuma mutane kuma da komai su kawo wannan magana masu ba da fa'ida ma dan kun katin aiki ba tare da wai ta ci abin da ya inganta inda annabi ya tabbatar da ga mushrik annabawa ko suka zo a Isra'il miraji ne wannan kuma komai hudi ake a ruwaye ba su ma da inganci wasu hadisi ma kun kage ne aka kira aka ce annabi da annabi ɗan annabi sallallahu alaihi wasallam ya huce ka ya ka ƙarya kwana wa islam matsayin shi ya huce ya mai ƙarya darajar shi ta kai annabi bukata ya in ka ƙarya na ƙarya an gama Mm.
to sai wannan yake tambayar yake so wai a bashi fasarar wannan sunayen mahir isma'il tarik da yasmina amma wannan abu addini bane ba suna ne ba bane mu shiga mu shiga tafsirin sunaye wani an wani lamarin suna san yanzu misali suna Ilyas bane ga game mana Ilyas suna bashi da ma'ana suna Ilyas me Ilyas ku suna da Allah ne in ce maka so ga ma'ana Ilyas ga ma'ana Mahir illa mutane suna kawo irin misali irin misali kamar ta ce misali an ce Mahir Mahir suna cin sunan Larabawa amma ka ce ma'ana ne ana kashi inda me ake ma'ana ce misali Mahir bil Qur'ani ana kawo shi mutumin da ya kware wajen karatun Qur'ani mace gwani na gwanaye ya ce mahir mahir bil Qur'ani da annabi ce ya tare da malaku gira masu barbar rako wannan shine magana wani yasmin sunan filar ne kuma wanda ka ce fad fad sunan zaki ne sunan da musu tigir ne fad an ce sakin saudiya fad fada kun sunan tigi ne ba na kurin su aka mai suna shi sunan dai bai muna ma'ana ba wani bukatar sai ka ce ga ma'anar shi kurin da ya sama sunan fada an sama sunan yasir an sama sunan mahir bai bukata ya an ce ga sunan shi kun sunan wani mutum bai ga kuma me me sa gaba illa kurin sunan wani ne na maka misali sunana Ilyasu Allah ba san me ma'anar Ilyasu ba amma na san sunan annabi sai annabi Allah ne amma ce ga ga fasarar shi Allah ba sani ba assalamu alaikum wannan zan shi kamata to malamin ne ke tambayar cewa ana iya sallah bayan wankan janaba ba ba ya lola ba
shi an wani ga hatta nan cikin fikin malkiya duka abinda malamai sun sani shi janaba babban tsarki ne wanda ya in aka yi shi ta kunshi karamin tsarki na arwalla wanka janaba ko wanda aka yi fasala aka yi daban-daban a yi arwalla a kaza ko wanda aka yi da duka gaba ɗaya aka yi shi in dai wankan janaba ne da ne wankan janaba aka yi an aka huto gaban da ake ba buƙatar yin wani wanka daban ka yin arwalla yin sallah za a yi wannan ba wani matsala kan shi duk wanda kai wanka inda kai wanka na janaba ce sai janaba janaba ce babban tsarki duk tsarki ne a da arwalla da janaba amma ita janaba babban tsarki ne haka idan kai wankan janaba zaka zo ko in kai wankan janaba zaki iya zuwa ki sallah kai tsaye ba tare da sake sabo arwalla wannan shine magana kan haka wallahi wa'ala
to wannan yake so wai a gaya mai karatun shahi ido ga mamaci Ni karatu na shahidu abin da aka samu dai yan washi min shahidu Ah, a rihe ido lokacin da mutum ya mutu idan shi ya mutu ido an ce annabi ya ce rai iya bin ido ke wani wani lokacin da ido ya harrakin wannan idan mutum ya mutu kurin ko bayan sa'an ruwa ba kurin sai a mai da wannan ganin a rihe ila an samu annabi sallallahu lokacin da ya wannan abu salama Allah mai cikawa annabi ya mai adda Allah maka fili abi salama warfa da shi fil mahdiyin waj'al waj'al fi aqib fil gabirin wa kafilna warhu ya rabbal alamin wa fasala wa fi qabri wa nawrul hu fi sunan addu'a annabi ya wa- ya bi abu salama amma ba ita da adda da kai shi dai kun annabi ya mai addu'a ta Allah gawarta mishi ne amma bai da alaka da shayin shahidu amma lokacin mutuwa kana ya mutu dumacin da kaila wanda ya mutu kamar wannan addu'a alam misali alama kafin misali alama kafin illas ورفع درجته في رفع درجته في المهديين وغفر لنا وله- وله يا رب العالمين وفسح له في قبره ونور له في فيه wannan misali dai ah, na do'i na mamaci da ake yi wa mutum
to sai wannan mai tambaya na gaba yake cewa wai ina hukuncin namiji da yake ma mata shi hushi
sai kuma waye bai hushi nan ba hushi ka ji ka hace hukuncin mai hukuncin hushi wanda dabi'a ta mutum mace za ta yi wa miji hushi ta yi hushi annabi ya hushi har ya bar gida ya wata guda ko aisha tana hushi annabi annabi sai ke ta aisha ina gane ki lokacin da kina cikin hushi ina gane ki lokacin da ke cikin yarda ma'ana ba matsala ta ce aka kai gane rasulullahi ya ce ina gane ki idan kina cikin hushi in kina cikin nutsuwa ba matsala komi in zaki rantsuwa ka ce rabbi muhammad sai ta ce rabbi muhammad ta ce amma in kina cikin mushi da ni ta ce rabbi ibrahim ta mata kama sunan shi ta ce annabi ta ce aka gare ta ce rasulullahi wallahi bakina ne barka amma suka na suka ta rasulullahi wannan abu na kenan soyayya tsakanin maza da mata tsakanin mace da miji annabi suka da matar shi kenan ya gano ta kenan tana hushi ta bata rai annabi rayuwa ce shi ma zai hushi wata rana manzo ya hushi ya bar gidan gaba daya sai da wata guda a masallaci yace ai bana koma gidan mu kwaro na na wata guda yaje masallaci yaje shiga tarakai sai da wata guda ba kwana daya kwana shi tara sai ya dawo kaje mata ko tace ba ta ka ba ka wata guda yau kwanan 29 kan ba dawo da shi ba ya ci ta zan kuma da sai wanda da sai ba kwana 29 ya dawo tace ba ta ka ka wata ka dawo yau aka ka dawo yau ai wata kwanan 29 yace ai wata iya 30 30 ba daya 30 ba daya haka nan wannan rayuwa ce ta dan adam Allah ya yi mu ya san muna dabi'a ta hushi mace ta yi namiji amma abin da ake bukata haka yi hushin ka a zaga ka abu ka a shiga batanci ko abin huci gaya mutum yana hushi amma gane juna me aka yi a kokarin gyara kenan dabi'a ba a zargin mutum da ya hushi illa abin da yake matsala ya yi hushin ya kasa komowa ayi ayi ya ce la kamar shi za a wa kaza me matsala in ya hushi tambayi mai gida me aka yi mai gida me na maka na ka samu damuwa shi ne sauya ta zamantakewa mene maka ko da ya hausa san kina kina san shi kuma akwai kalma mai daɗi mene mu gida kai hakuri ka yaye mini wannan maka layi ne sai ji kan tattauna kuma haka shi ma in kina hakan shi ma zaki shi ma in kin wushin kai ta meki wacce na kin tsawo ka mai akai ka wannan iya kawo dankon soyayya da zamantakewa mai kyau tattauna tsakanin mutum miji amma kowa an yi wannan ya hau shi ma ita ma ta hau bala'i gida gida ba ki ba daɗi ya shiga gida ne da ci gaba ɗaya haka nan kowa kan iya hushi amma abin da wannan ya hushi wannan kai hawa ne huci shine abin yi amma ba a zargi mutum dan ya hushi hushi bai zama amma a ce kullun ne ko ba yahiya wannan shine kadari Allah ya shirya mu
to wannan yake tambayar cewa bayan yin addu'a za a shafa a huska ko kuma ba a shafa a na ce ma kullun shi medo a ta'adda kaman an yi addu'a wai a shi abin da yake ruwayoyi ingantattu a shi ba na mamaci ba shi ne zama ruwayoyi ingantattu abinda ya tabbata kan addu'a daga hannu ne tabbata sha a wasu gabe da inganci bangaren waya don haka abinda misali cikin ruwa suka inganta annabi sallallahu alaihi iya cewa inna allaha hayyun karimun yastahi min abdi an yarfa'a an an yaduma safaran an yaduma na Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana da karamci iya kumyar bawon shi ya daga hannun shi zuwa gare shi guda biyu ya mai mai hannun shi ba komi zero kan Allah ya ba ya baka inda ka daga hannu ke abin da ke fata da daga hannu shine kun babban abu ba shafa ba gaskiya magana sha huska hadisin da san suna da wani kwarai nan ka samu lugar maram ina ga zai ka an shiga baban zai ga maka baban ko da magana raunin hadisan ba sai inganta ba gaskiya na shafa wal amma na dagawa ya tabbata shine mai magana kwarai
na sai wani ke tambaya cewa mutum ne yana da limami na juma'a kuma yana da na'ibi amma na'ibin nashi ɗan tsibbi ne mutum ne yana da limami da na'ibin shi na juma'a na'ibin ɗan tsibbi ne in lokacin da ya zo zai sallah ka zo ka bi shi ko ko a to ai ka ce kana iya kenan wani alhaji ne yake da limamai guda biyu a kamar mutane ne mutum ne kamar shi yan uwan aka ce tsibbu ɗan tsibbu mutumin da yake surkulle ya yi maganin wannan ya ba mace maganin mallaka ya wa namiji maganin kaza ya binne a kaza a yi wani abu na harkar da ake cewa wannan ya za a yi zama limami a gaskiyar magana bai zama limami da girki domin akwai shirka da Allah akwai yake aljanu akwai shirka da karara ai dan tsubu kuna wasu abin da ke tsubu in dai wannan cikake ne tsubu after tsubu shi ne wanda yake malamin surkulle kenan bai bar shi limanci eh gaskiyar magana in dai wannan ne da kodin shi ne din da daba a bada kiruga a wannan wannan dusu kullun a ba wannan magana ba ba barawo maganin sata ba mu gida maganin barawo da yadda wannan an san dai aka ce dan zuba aikin shi kenan ko dan fara ma ayi dabo dabo eh ayi wata wata maja maja ka wannan bai zama ne ba mu dashi na'am to tambayar shi ta gaba ya ce wai wankan wankan misali iya buga kasa dan dan dan buga kasa ne kaga shi ma gabe zai limanci an buga kasa shirka shi kashi ma ka huce ga Allah wankan janaba eh wai aka yi shi da so ko ko da sahani yan an ce an yi da sauran an tsoma hannu kamar yana lalace ba to shi ne ke tambaya ɗan uwa ta farko dai mas'alar wankan janaba wankan janaba abinda kurin ake nema ga mai janaba mace ko namiji kurin ka siffanta ka yi siffar da aka gama ta wanka kurin ka wanke hannuwanka bakin wuyan hannu ka wanke kazamta ka wanke cibiya zuwa gwiwa misali ka yi arwala irin arwala ta sallah a wanke kai da kyau a wanke bangaren dama a wanke bangaren hagun wannan siffa an ka yi ta da niyyar wankan janaba ko da su ko da sahani ko da kasko ko da daro ko da famfo na sama ko da famfo na tsugunni duk inda ka gane siffa wankan janaba yayi na wata an gane maganar cewa an sa hannu a so wannan wasu na kawo maganganu wanda ba su da asali ma na cewa ai idan mai janaba ya sa hannu a cikin ruwa ruwan ya lalace sai ka mutum tambaya waye ya wannan magana a wani littafi na shari'a aka yi wannan magana mutum ba zai kama ka ba abin da yake wa sunna ce ana so sunna ce ana so idan mutum zai yi wanka na janaba in ya zo kahin ya sa a hannu a cikin ruwan ana so ne ya wanke hannun shi bakin wuyan hannu misali akan mantuwa ko jahilci bai sani ba sai sa hannu a cikin so ko daro matuƙa hannun shi ba iya da wata najasa bace ba a hili za ta bata wannan ruwan in dai dan yana janaba ne sa hannun shi a ruwa bai ɗauke tsarkin wannan ruwa ruwa iya nan ruwa lahiyayye wanda za a yi wankan janaba ko alwala da shi sa hannun mai janaba yanwa a cikin ruwa ko na randa ko na so ko na tulu bai bata tsarkin ruwa sai dai in a hannun mutumin akwai ƙazamta ƙarara wata najasa bayyananna ko ita ma najasa ta bayyana a cikin ruwan amma in ba haka ba wannan sa hannu bai bata inganci wajen kana janaba janaba kai ta shafa misali anan sarsa ya ya ko ta matar shi cikin matan shi ta ta wankan janaba zai ake sauraron ta ce ya rasulullahi ni ina da janaba ina da janaba ne ne wankan wannan ya ce alma la junub ai ruwa ba ruwan wanka da janaba ba ruwan wanka da janaba ki kenan janaba wani abu ne ma'anawiyan a takaice wannan maganar da ake fadi ba haka bane ba cewa idan mutum mai janaba ya sa hannu a cikin makai ya baci ba haka bane wannan kuskuren magana ne ba haka bane ba kunan sunna ce ana so kayan a sa ruwa hannu a cikin ruwa a wanke amma idan aka mance aka sa ko rashin sani mutum ya sa ba ta ruwa ba ci wallahu a'lam na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma yana tambaya akan ziyartar masallatayya yace kamar masallacin agadas masallacin dan fodiyo ziyartar shi kabarin dan fodiyo din wai duka waɗannan suna cikin na kaulaha da sauransu masallatayya da ya zazzanu ya ce wai yin zuwa ko ziyartar wannan ya zama to kamar addini kun ka wani bayanin ka iri bayanin ka kawai shi ne abin da ya wani an wa wannan amsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da amsa kanta manzon da Allah ya aiko mana ya ba da amsa kan wannan tambaya ya ce la la tushiddu rihal illa la salat masajid annabi hana ba kullu sirdi ayi bulaguro na musamman duk duniya duk duniya ka ta amadu mutane duniya bai halitta ka kulla sirri don zuwa wani masallaci don matsayin shi a duniya ya ce annabi sai ce sai masallaci uku ya ce na masjidil akasa ka masjidil haram da masallaci na wannan da kudus wannan ukun kadai manzan Allah ya ware shi da kanshi ya wadi ba abin da na fikin malami ko fiki ko fata ta ta su ko wani manzan da Allah ya koya ba da amsa bai halitta ba a yi ba a bulagoran zuwa wani masallaci duk duniya in ba wannan ukun ba shine na harami na makka na madina na kudus a ƙarƙashin kaji na madina wannan kuma ya sunanta zuwa kuba ka yi sallah a kuba na wacce za baka ladan umara ma bayan wa'innan babu inda ya halitta ka je ka yi ziyara ta masallaci don yan masallacin wani ko wurin wani ko kabarin wani misali annabi sallallahu wannan ina ga ubay bin ka'ab ne da abu huraira cikin dai zaben ɗaya sai game da ina ga da ka'abul ahbaran cikin wannan malaman alkitab suka musulunta sai game da shi daga na kake ai daga tsoro kake daga tsoro nake tsoro mai tsoro inda Allah ya magana da nan Musa wuri ne da ana karma wurin da zulaci da komi yace daga tsoro nake yace kai a inda fa ka gaya mun kan da baka je ba ya kama shi wannan ruwayar manzo Allah ya hana zuwa ziyarar wani wuri ko masallaci ko kabarin wani daga wani gari na musamman yace sai wannan wurin uku kadai za a je a yi ziyara ta musamman ai bulaguro masallacin makka na madina na kudus wannan amsa haka mun zana ba ta salama
sai wanda yake tambayar wai idan mutum ya zo masallaci kamar dab da kiran sallah to wai zai bari ya yi da kiran sallah ya yi nafila ko kuma ya yi kamata ya yi eh an ce anan saboda cin riba biyu he ka tsaya ka amsa ka samu lada na amsawa mai kiran sallah kiran sallah wanda an ce idan mutum ji kiran sallah ya hudu da mai kiran sallah ke hudu ya yi wa annabi salati ya roƙa annabi wasila manzo Allah ce ceto na tabbata gare shi kaga wannan akwai na fadala sai ka tsaya ka kokoyi mai kiran sallah kamar annabi salati ka roƙa mai wasila amma an ce misali in ran juma'a ne kamar albani kamar ya kawo magana in ran juma'a ne ka zo ana kiran sallah an ce saboda mahimmancin kudu ba ta juma'a to anan an ce ana so ka gabatar da nafilaka don ka samu hudu ba harkon hudu ba kajin wala alam
to sai wannan yake cewa wai balaguro ne ya kama shi ya zo wani gari kwana ya kama shi wani bakunta to kuma inda ya sauka a ga wurin limamin gaskiya ce zancen iya sallah babu ita fatiyan ma babu komi ce to ya kamata ya bi su ko kuma ya ya bari ya dinga yin sallah in bai bi shi ba ya sani sai dai abin da aka ce kana bako a wani wuri irin wannan mushkiloli za ka bi ka yi sallah kai ka yi takatan a lokacinta ka ci ka sallaka ka bi su don za a ce gama zaman kawuri ne haka annabi ce ma abu zar lokacin da samun shugabanni masu ma wulakantar sallayin ta ba lokaci ba annabi ce ya ciyar sallah zan yi ta kai sallaka kai a lokaci a gida kuma ka zo kuma ka zo ka bi su kan wannan kenan sai ya bi su ya sallah shi ta kai cikakka a gida ya zo ya bi wannan kuma Eh, to sai wannan yake cewa iya sun wale ji hankalin uwaye- uwayensu saboda dangane da wajen addini sai a ce kawai shi ɗa kawai bi ne nashi bi ne nashi kawai kuma wani bi abin sai ga ya saba ma yanda Allah ya ce ce ya kamata su a'a shi magana bi na ɗa ga ma'ahi wajibi ne ba saɓani kan shi illa abin da ya tabbata a nan salasan iya cewa inna man ta'atu fil ma'ruf ana ɗa'a cikin abin da yake na ɗa'a ga Allah kenan ba abin ma'ahi cikin saɓa ma Allah kenan idan ya umarni na saɓa ma Allah kenan ba a yi ɗa'a nan gaskiyar magana za a mai ɗa'a ne cikin bautar Allah amma idan ya zama to abin da yake so a saɓa ma Allah ne wannan ba anan ba magana biyayya don Allah shine a gaba kayan ma'ahi amma mai tazi Allah tsina maka to shi Allah sani dan shi kai abun kenan ana biyayya ne cikin da'a ga Allah
na to sai wanda yake tambaya yana cewa ina hukuncin mutumin da zaka ce mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai dinga ce a a dai mazhaban malikiya an ce kaza ko kuma malam wani ya ce kaza to wannan shi da mai iya bai san malike bane ba kuma bai san imam malikin bane sai zai magana wannan akwai jahilci iya bukatar a ajiye hankali a karantar da shi cewa abin da yake gaban mai imani to an aka ce manzo Allah ce an kare mun ganta ruwa an Abdullah bin Abbas ya ba da wata fatawa da ta saba ma Umar ta saba ma Abubakar suka ce mishi ya za a yi kai ka ce kaza bayan ga Abubakar da Umar sun ce kaza Abdullah bin Abbas ya ce kai kai kai walla ina ga an kusa a muku ruwan takwaran kwata daga sama ruwan duwatsu na azaba daga sama ina ce muku manzan Allah ya ce ku ce mini abubakar da umar sun ce kaga wannan sahabi shi iya ga girman magana hadarin maganar a cewa mutum manzan Allah ya ce ya ce abubakar da umar iya ga za a yi ruwan takwaran kwata daga sama wannan ruwa tana cikin wannan ruwa tana cikin musulun da imam ahmad to idan ana tsoron an kama magana manzan Allah an kata abubakar ta abubakar da umar ana tsoron a ruwan duwatsu na azaba ina ga magana an kama ka maganar manzan Allah ka ce malikiya ko shafi'iya ko malami na ce ko mu a garinmu ka saka yadda hadarin ya fi girman gaske dan uwa ka kaddara dan uwa manzan Allah yana raye ya ce maka wani ka yi kaza ka yi kaza can wani ce maka kai to za ka in a takaice kuma wani malaman gabata an ka ce malikiya ce shafi'iya dole malaman kowanne ya hudi akan samu lokaci bisa da nasi suka ce za mu yi fatawa saɓan wata sunna idan sunna ta tabbata sun hudu a rayuwarsu ku yi aiki da sunna ku bar ra'ayin mu muna kuskure muna daidai haka imam malik yace inna ma ana bashar musibu wa khatu yace ni mutum ne kaman kowa imam malik yace ina daidai ina kuskure yace fanzuru fi ra'ayi ku diba na ce ra'ayi na ce kaza da abin da daidai da kitabu suna ku rike in saba ku bar shi wannan ba kenan me cewa an ce mishi Allah ya ce ko manzon Allah ya ce yace mu a maza ba ta kaza to bai san imam malik bane ba iya buƙatar a karantar da shi me ma- imam malik me malikiya iya da karancin sani ne kwarai su shi a hankali har sa gane dan wannan ga lokaci ya tahi sai mai fatar Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan daidai kun kuskure Allah gafarta mana Allah kai mu gobe da sai insha Allah kare goma kenan kun ce bayan goma insha Allah gobe da sai za mu dawo insha Allah kan wannan hili insha Allah Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته